الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a cikin wannan masallaci na Umar dan Khattab Allah ka da yarda a gare shi yau muna kusan sha biyar ga wata na hwari shekara ta 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda haka ya dace wa biyar ɗin watan goma miladiya ta 2017 insha Allah wannan zai zama to mana darasi na takwas darasi na takwas a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha a cikin littafin siffar sallan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tun daga kabbar harama har zuwa sallama kamar kana ga sallar bina'i akan hadisin da manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah dan haka bayan da za a yi kai sallah wanda take kama da sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole sai ka karanta a cikin littafin shehu malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala bayan mukaddimat a jiya a sati da ya gabata mun tsaya akan babi na farko da malam ya kulla yake cewa istiqbalul ka'aba fuskantar ka'aba sai aka kawo hadisin khallad dan rafi khallad dan rafi' wanda ya fi shahara a wajen malaman hadisi da cewa mutumin da ya muna na sallar shi me yasa aka ma hallar ɗan rafi ake kira shi da suna wanda ya muna na sallar shi ya kasance hallar wata rana ya shigo cikin masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yana zaune da shi da sahabbai hallar ɗan rafi irin tahiyatul masjid da ake raka'a guda biyu khallad sai ya salla da ya sallaci raka'a guda biyu sai ya taso zo wajen manzalla sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala rasuli wa raddarsa rasul sallallahu alaihi wasallam assalamu alaihi yau yi wa manzalla sallama manzalla mai da mashi sallama sai ya ce mishi khallad irji fa salli ka koma ka je kai salla fa innaka lam tusalli saboda ba kai salla ba to anan malamai suke ce ai ba sallar bace bai yi ba la bai kyautata sallar ba yanda ake sallar ba haka bai zai iya ruku'i bai cika ba sujada bai cika ba kaza bai cika ba mazalla sai mai da shi khallad ya je sallah sai ya kyautata ta sama da yadda ya tawali da ya sake dawowa ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama manzala ya maida mushi sallama ya sake ce mushi khallad ka je kai sallah saboda ba kai sallah ba khallad ya sake komawa ya ƙara kyautata wannan sallar tashi ya sake komowa wajen manzalla sallallahu alaihi wasallam ya yi wa manzalla sallallahu alaihi wasallam sallama manzalla ya maida mashi sallama ya ce khallad ka je kai sallama kai sallama sai ke cewa fa wallazi ba'athaka bil haqq ina mai rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah ba sama da wannan sallar da nayi ya rasulullahi allimni ya bakin Allah ka karantar da ne da ake sallah a dalilin haka manzala sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa khallad a cikin littafin gani sai mu duba bayan malam ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-ka'bata fil fard wan nafl ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan ya tashi zuwa yin sallah yana fuskantar Ka'aba fil fardi a cikin sallah ta farilla wan nafli da sallah ta nafila sai yace kuma wa amara sallallahu alaihi wasallam bidhalika ko manzalla yayi umurni da haka faƙala lilmusi'i salata sai ya ce wa mutumin nan da ya muna na sallar shi ke na khallad ɗan rafi sai ya ce mashi khallad tun da baka iya sallah wato ga yadda za ka yi idan kumta ila sala idan ka tashi zuwa ga yin sallah abu na farko da ke kanka fa asbighil wudu'a ka cika alwala ka cika cip alwallar ya zamanto irin alwallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce irin alwallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kaga idan alwalla ta saraya ha kaga da wahala sallah ta kai labari kenan fa asbigh alwudu madalla ya umurce shi da cewa ka cika alwallaka kai ta yanda ya kamata yace abu na gaba sun mastaqbal alqibla fakabbir sun mastaqbil alqibla fakabbir sa'annan sai ka fuskanci alqibla sai kai kabbara kaga kenan wannan ya tabbata a nassin hadisi in ka tashi yin sallah ina zaka fuskanta alqibla baya kama lake cewa kana sallallahu alaihi wasallam fi safari yusalli nawafila yusalli nawafila ala dabbatihi ya kasance annabi au ala rahilatihi ya kasance manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi a cikin bulaguro yusalli nawafila yana yin sallar nafila ala ra'idatihi a saman abun hawan shi a saman abun hawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah ta nafila wa yutiru alaihi kuma yana yin sallar wutiri ma a saman abun hawa to amma anan wace sallah ake nihi ko wace sallah farilla da nafila a'a ana nufin sallar nafila kawai sallar farilla manzalla yana sabka ƙasa kamar da nassi zai zo a nan gaba da izinin Allah manzalla yana sabka ƙasa sai ya sallaci sallar ta farilla shi yasa nan yace yusallin nawafila yana sallar nafila ala rahilatihi a saman abun hawan shi abun hawan nan ya zamanto taguwa ce na macen raƙumi go ko kuma raƙumi ne a karan kanshi a wani jakki ne a wani shi sumuhu doki ne a wani abun hawa ne irin na zamani manzalla yana sallar nafila a saman shi har yana yin wuturi a saman shi haisu tawajjahat bihi duk inda ta huskanta da shi duk inda ta huskanta da shi sharqan mala yace aw gharban ko gabas tai da shi ko yamma tai da shi in dai sallar nafila ce yana sallata a saman abun hawan shi sallallahu alaihi wasallam maliki ta wa fi zalika akan haka ne nazala qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka idan Allah yake cewa fa aina ma tuwallu yu ai duk inda kuka fuskanta abinda ake bukata a gare ku kawai fa tamma wajhullah anan kin da kuka fuskanta anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bi ma'ana idan kuka huskanci gabas ko kuka huskanci yamma ko kuka huskanci kaza kenan dai nan inda kuka huskantar nan ubangiji subhanahu wataala zai karba muku amma ana nufin salatun nafila ala dabbati yin sallar nafila a saman abun hawa ko dabba fa innal musalliya malaki cewa lahu an yastaqbila alqibla wa la yadurruhu an la yastaqbilaha yanzu kai ne kake saman abun hawa kana sabbin wannan hanyar gashi ka kama gabas kuma an kai gaba ka dan arewa za ka yi eh kamar misalin haka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana fuskantar gabas zai fara sallah ta nafila yanzu idan kai gaba bukatan tahiyya ya kama za a yi haka kuma sallar bata kare ba zai ci gaba da yin sallar shi ba sharadi bane ba na fuskantar alqibla a sallar nafila shine ana Allah subhanahu wataala yake cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fatamma wajhullah duk inda kuka fuskanta dai ubangiji subhanahu wataala zai karba muku a wannan wannan ibadar da kuka yi shine malai yace jawazu salati nafila ala dabbati fi safar halaccin yin sallar nafila a saman abun hawa a cikin bulaguro kana iya yin nafiloli kana zaune cikin kar da garin zaku ta yin yami kana iya yin sallah kana zaune a saman kujeraka kuma kana sallaka ta nafila maimakon ka ɗauko ordinatar ko salula ka ce bari ka rage ma hanya tsawo to sai ka yi ƙoƙari da zamanto wani ɗan ƙur'anin ka a gehe da alwallanka za ka ɗan sallolin nafila ka yi istighfari ka ɗan karanta wani kaso na alƙur'ani mai girma sai abin ya zama to maka riba goma da goma tara to shi ne malai ke cewa anan kenan wannan nassi ya nuna mana halaccin yin sallar nafila a saman abun hawa duk inda ta fuskanta da kai duk inda ta fuskanta da kai za ka yi sallar nan babu wani matsala akan haka wannan shine abin da wannan nassi ya tabbatar kuma wannan ayar take cewa fa samma wajhullah inda kuka fuskanta nan ubangiji subhanahu wata'ala zai fuskance ku to kar mutum ya fahimci irin gurguwar fahimta wadda har ake zargi ko kuma ake jihon waɗanda suka yi riko da tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewa sun yi inkari samuwar allah a ko'ina ko ko wanda suke cewa yana ko'ina allahu fi kulli makan allah yana ko'ina wannan kuskure ne allah ke ta ar-rahmanu ala al-arshi stawa الرحمن على العرش استوى العرش كما ina yake eh a sama yake ubangiji ya daidaita akan al'arshin shi wani irin daidaita ne ba sani ba dan ba ku sani ba saboda Allah bai ba mu labari ba inda ubangiji ya so mu sani da ya hadi a cikin alqur'ani ko kuma yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani manzon Allah ya al'umma bayani amma ya ce ya daidaita akan al'arshi to kai me naka ciki yan uwa musulmi a bangaren da ya shafi aƙida iya da kyau fahimci wani abu kamar da ni da kai ƙwaƙwallowar mu ta yi kaɗan ta gane girman ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya kamata mai kawai mu tsaya inda aka ce ku tsaya nan a ku zarta nan ku tsaya halas duk abin da Allah ya tabbatar wa kanshi na suna ko siffa ka tabbatar mishi da ita yaya wannan abin yake ba mu sani ba saboda Allah bai yi bayani ba ko yace laysa ka mislihi shay' sai ce wa huwa sami'ul basir ba Allah subhanahu wata'ala baya da tamka amma kuma shi in ubangiji subhanahu wata'ala mai ji ne mai gani ne yaya Allah yake ji ba mu sani ba ya Allah yake gani ba mu sani me yasa ba ku sani ba Allah bai bayani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bayani ba amma ya ce yana ji yana gani mun yi imani kari musa kari mun yalla tunda waya ba da labari Allah ba da labari sai kauta daga cikin rikici ka ba kanka lafiya to wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa akan abin da ya shahi siffofin Allah subhanahu wataala da haka Allah ya bayyana cewa yana sama to wani zai iya kawo maka cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ko wala khamsatin huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kuma da can da yake cewa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ba ku kasance mutum uku ba face ubangiji shine na hudu sai ce maka kaga ni Allah yana ko ina a kun san ma fasarta wannan ayar Abdullahi dan Abbas sahabin waye sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake mishi sunan turjumanul qur'an wanda yake mai tafsirin alkur'ani duka sahabban mazalla kan hadisi da kai yanzu kai yanzu zai zo ka ce duk wannan abin da sahabbai suka fahimta ba haka nan bane ba mutane da suka bauta wa Allah Allah saukar da ayoyi masu tarin yawa yace waɗannan mutane masu imani ne Allah ya musu shaida ko ba haka ba إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سيتي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سيتي أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Allah ce waɗannan mutanen su ne masu imani da gaske. Eh? To kai da nima? mun samu wannan shirin ba nan muna kwatanta da Allah maɗaukacin sarki ya mana gaman katar amma sona sun samu mai sun samu garanti wata rana ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rika ambato jama'a sai zai ambaci mutum goma ya ce fulani fil janna fulani fil janna fulani fil janna fulani fil janna kuma duka haka suka fahimci wannan aya yanzu a yau in ka zo ka ce a ba haka nan bane ba kuma musulunci kake so kai anya kama kanka adalci la to shine fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi kenan idan kana saman abun hawa kana iya yin sallan nafila a cikin bulaguro duk inda ta fuskanta da kai saboda haka ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shi kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shine addini so da yawa kuskuren da muke afkawa a ciki muna so mu yi kiyasi ko kuma mu auna abubuwa na addini da hankalinmu ko da al'adar garinmu sai mu haɗa cikin kuskure a mu al'adarmu kaza ce kaza kaza kaza to kaza ya zo a addinance a wannan ya ci karo da addininmu ya ci karo da al'adarmu al'adar ku za ku yi ko kuma addinin ku za ku yi addini za ku yi to da haka shine malam anan ya kawo nassi wanda yake nuni akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallar nafila har ma wutiri yake yi a saman abun hawan shi bayan shi malam sai yake cewa wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa kuma ya kasance wani lokaci idza arada idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nufaci an ya taɗawa a yayi sallah ta nafila ala naqatihi a samar abin hawan shi manzala iya da wata taguwa sananna wadda ita take ɗaukar shi duk inda zai ta yi har lokacin da ya zo ya yi hijira daga makka ya zo garin madina ko yana shigowa cikin garin madina kowa da kama linzami ita wannan dabbar yana cewa ni ne zan ɗauki bakoncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidana to kaga akwai shugabanni akwai suwane ne akwai kaza akwai kaza sai mazalla ke cewa da'uha fa innaha ma'mura kyale saboda ita kin ma an umurce ta an umurce ta akwai inda in ta ji za ta tsaya sai da ta je daidai gidan Abu Ayyub al-Ansari sai ta tsaya sai ya amshi bakoncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan ana irga shi daga cikin falala da abu ayyub al-ansari a cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam ya safka a gidanka ba karamin ni'ima bane ba manzalla ba ko yake yi idan ya zabe ka yace wani sauke mun wannan bakon yau to shikenan kai kakanka ta yi saka sai saboda akwai waɗanda Allah madaukake sarki ya yi godiya akan aikin su bi ma'ana ya ba su aljanna a dalilin sauke bakon manzalla sallallahu alaihi wasallam manzalla yayi baki ko ba abin da zai ba su ya ce wane ka ɗauki waɗannan baƙi ka kai su gidanka to baƙo kuma sun za a bashi wurin kwana za a bashi inda zai ɗan sarara da abin da zai ci da yadda yake tambayin matar shi shi wanda aka bashi wannan ɗin yake mata albishirin cewa yau ko ya zo da baƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abinci ta ce abincin wanda yara kaɗai za su ci a gidan jama'a ku duba ku gani ba waɗannan mutane a haka suka bauta wa Allah mu yau sai ka tara abincin wata nawa a cikin gidanka wani shekaru wani tara kuma bai da kana'a ba hallau har yanzu yana can yana ta nema nema yake sallar kirki ba iya ya magidace mai gida yake cewa matar shi ki kokari ki kima yaran da ba su barci eh mu haɗe gobe da sahi da su a san abin da za a yi da yanzu za musu yara suka yi barci ya ce ki ɗauko abincin ki kawo idan kika kawo kuma ki kashe fitila yana hira yana ma bakon manzala salasalam hira bakon manzala salasalam yana kacin abinci shi kuma yana kaman yana ci amma ba ci ba yake saboda idan ya ci tuwon ba zai ishi bakon ba iya suka kwanar da yunwa mahaifi ya kwanar da yunwa mahaifiya ta kwanar da yunwa aka karrama bakon manzala sallallahu alaihi wasallam ula'ika humul mu'minuna haqqa ba kame kame bane ba wanda su ne masu imani da gaske sai dai ka rika dafa kana zubda watakila makwatan kama ba su koshi ayo haka muke Allah rahama na asiri Allah samu gyara wannan wannan bawan Allah ba shi gari da ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzala yake ce mashi Allah maɗaukakin sarki ya ga abin da kuka yi jiya da dare Allah yana godiya akan aikin da kuka yi shi kenan me godiya Allah aljanna sun samu garanti sun samu cikakken alkawalin da ba a saba shi waman asdaqu min Allah haditha waman asdaqu min Allah qila ba wanda yake Allah gaskiyar zance kaga a dalilin sadaukar da abinci kwano daya ko ta ila rabin kwano da suka yi Allah madaukakin sarki ya musu rahama to shine malam ana yake cewa kana ahyanan idza arada an yatatawwa ya kasance wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya nuhaci yayi sallar nafila ala naqatihi akan abun hawan shi wannan taguwa tashi istaqbala biha al-qibla sai ya fuskantar da taguwar ta kalli al-qibla fa kabbara sai kabbara harama yanzu daga lokacin da ya fuskantar da ta al-qibla ya kabbara harama shikenan thumma salla haythu wajjahahu rikabuhu sannan ya yi sallah duk inda abin hawan shi fuskanta da shi gusun ta yi arewa ta yi yamma ta yi ba matsala kenan kai ne kana tahiya misali daidai nan ga gabas ta yi nan gabas ce ka kabarta kana tahiya sai bukata na kai kwana ya kama sai kai kwana duk kana cikin sallah ka saba wa asan alƙibla amma kuma sallah ta tana dalili su da waɗannan hadisai sallah amma tana fila to mala yake cewa wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka tambaya to a saman taguwa a saman rakuma ya za a yi sujada kuma ya za a yi ruku'i shine mala yace yarka'u wa yasjudu yana yin ruku'i yana yin sujada ala rahilatihi akan abun hawan shi ima'an yana mai nuni a halin nuni yake yin ruku'i yayi sujada yana cikin tahiya Allahu akbar ya dan sanda kanshi kadan alaman cewa ruku'i ko ya subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd yaje sujada Allahu akbar sai dan sanda kanshi kadan sa yahi sadda wanda ya a cikin ruku'i wannan shine ima nuni kenan yana yin sallar a hali na nuni kenan kai ma kana zamne a cikin mota ne bulaguro mai tsawo kana iya nafila a halin ne a halin nuni to shi ne ce ima'an yana mai nuni bi ra'asihi da kanshi wa yaj'al wa yaj'al sujud akhfada min ar-ruku sai ya sanya sujada ya hissar da kanshi akan ruku'i yana idan ruku'i misali ya haka yayin sujada sai ya haka kenan zaman to ruku'i ya dan sadda kanshi kadan an yi sujada kuma sai sadda sama da yadda ya sadda na ruku'i shi ne ke cewa kana idza arada an yusalli al-fariḍah to amma kenan wannan duka magana ne akan sallar nafila to amma idza arada an yusalli mazalla in ya so ya sallaci al-fariḍa salla ta farilla asuba ko azhar ko magruba ko isha'i eh me yake nazala sai ya sako daga saman abun hawan shi fastaqbala al-qibla sai fuskanci al-qibla kenan ita sallar farilla ba a mata ba a mata kai kabbara kuma ka bar abin hawan ka yi ta yawo da ke bai can bena ita sallar farilla ba mata haka idan za a yi ta sai dai a sabko a yi ta a fuskanci alƙibla sai malik ya cewa amma fi salatul khawfi ash-shadid amma a cikin yanayin sallah na tsoro sallar tsoro faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yasu an an an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana amma a sallah ta tsoro misali ana cikin halin ɗarɗar akwai kala sallar da za a yi wadda liman zai shiga wadda suke sahun hali liman ya yi raka a farko da su su 'yan sahu na biyu suna tsaye suna gano idan ya raka a ɗaya da su in ya zauna ya tashi raka a ta biyu su 'yan sahu gaba su zauna su kuma 'yan sahu na biyu sai liman ya yi raka a ta biyu da su akwai kaifiya daban-daban wanda ayoyin alkurani masu zo akan haka yadda ake sallah irin ta tsoro to a irin wannan hali sallah ta tsoro faqad sanna haqiqa manzala sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'umma shi an yusallu su yi sallah rijalan rijalan bi ma'ana ala aqdamihim su yi sallah a saman diddigen su kenan su yi sallah a saman kawunan su qiyaman suna masu halin tsayuwa ala aqdamihim akan diddigen su aw rukbanan ko kuma a saman abun hawa anan kenan sallar farilla za a iya yin ta a saman abin hawa a cikin wani hali hali tsoro amma haka ana zaman lahiya salim alim babu zancen ai sallar farilla a saman a saman abin hawa sai dai a cikin hali wanda yake na tsoro shine mala yake cewa faqad sanna sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbili alqibla suna masu fuskantar alƙibla au gairi mustaqbiliha ko kuma ba sa fuskantar alƙibla kenan sallar tsoro ko a fuskanci alƙibla ko ka a fuskanci alƙibla kenan ana iya yin wannan sallar ko kuma ala sabilil misal ga maƙiyan naku suna bangaren da ba gabas bane ba to a irin wannan halin kuna iya fuskantar su ga sunan kuna kallon suna kallon kar ku ce a lokacin sallah yi sallah za mu yi kaza kaza kaza la wannan bai daga cikin imani bai daga cikin imani kenan sai ku ɗauki matakaiya kuma da irin salo wanda addini ya bada wanda yanda ake sallah irin ta tsoro wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad tsira da amince Allah tabbata a gare shi kara da cewa idza ikhtalaqu fa inna ma hiya takbiru wal isharatu bir ra's Allahu akbar izaktalaku idan hili ya rincaɓe ana cikin yaƙi tsakanin masu imani da kahurai ana kakash kana jin ƙaran ko bindiga ko ƙaran wukaƙe kaga ana an samu mai aliftila bainal fariƙai an samu kwatsewa tsakanin ɓangarori guda biyu ɓangaren masu imani da ɓangaren kahurai kuma hega lokacin sallah a zahar yayi sai ku ce sallah za ku yi ya daga cikin makasidu shari'a abinda addini ya zo don ya kare yadda malamai suke ambatawa na na usul addinin musulunci ya zo don ya kare abubuwa guda biyar duk ayar ƙur'ani ko hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hutar daga cikin abubuwa guda biyar ya zo don ya kare ran ɗan adam ya zo don ya kare dukiyar ɗan adam ya zo don ya kare hankalin ɗan adam ya zo don ya kare mutuncin ɗan adam ya zo don ya kare dangantaka ta ɗan adam da aka aka shar'anta aure aka shar'anta mu'amalayya na harkar saye da sayarwa aka haramta kayan maye saboda mutane kar su zama mahaukata aka hana wani ya kashe wani wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi al-aya haka kuma aka wajibi ne mutun ya kula ya kare aiwa na malamai suna kare na shi da shine al-irdu kenan na farko daga cikin su shine kare addini kuma kare addini ko me yasa aka shar'anta jihadi dan rikici yadda ake fasarta a yau ana ga a kawai rikicin musulunci ne ya zambilla la don a kare addini ne abinda ya sa Allah ya halicci duk wani rai da ke numfashi dan adam ne ko aljani don ya mutu Allah ne wannan shi ne aikin ka dai kaga duniya duk wani abin da kake yi to nafila ne amma girgam in zan wanka gidan duniya shine mota mu Allah to raka addini ya kai gauro ya kai mari don ya sanya za a yi a ce wannan addinin an kare shi an katanga shi shi an kiyaye shi ɗan daga zama mai bauta ma Allah sai a ga wani nan yana wasa akan abin da Allah ya halitta shi don shi to ya kamata a sa shi cikin seti kuma duk mutumin da zai karanta tarihin fara jihadi da musulmi suka yi da aya wadda ta sabko akan harakar jihadi ita ce wadda Allah yake ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله Allah ya ce an ba da izini ga waɗanda ake zalunta sarama mutane da aka huto su daga garin makka suka bar kantinansu suka bar gonakinsu suka bar iyalinsu suka bar gidajensu suka bar duwar abin da suka sani da wani wanda suka sani suka komo garin madina kuma a lokacin bayan sun zo su abuja da suka yi shelan cewa duk mutumin da ya hijira duke shi ta zama ganima wani zalimci ya wuce wannan zalimci sai allah ya ce to kuma kurama a dalilin wajen rama wanda Allah ya kadarta yakin badar manzalla ya fito ya tare abu sufiyan da fataken da ir fataken kasuwanci da wata fito da kasar sham na ƙureshawa sai abu sufiyan ya biyo ta hanya ta daban ta ya kewaye su manzalla sallallahu alaihi wasallama sai kuma manzalla sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan cewa inna allaha wa'adani bi ihdal husnayayn Allah ya mun alƙawalin ɗayan biyu ko iru quraish ko kuma idan muka buga da su waɗannan mutanen Allah zai ba mu nasara ƙarshe aka zo aka buga kuma Allah ya ba masu imani nasara su abu jahal a nan aka rike takardunsu na tarihi to kaga abin da ya shafi ibada ikhtila izakhtala aka samu takuwa hatta a irin wannan halin sallah bata sabka akan mutum ba to billahi alai yaya ga mutumin da kawai zaune da yake yana kallon film zaune yake yana kallon wata shisuhu wani abin da baya da fa'ida a cikin rayuwa ya hana shi yin sallah a lokaci zai samu uzuri a wajen Allah mutumin da yake hilin yaƙi na musulunci sallah nan ba a sabke mashi ba ba a sabke mai ba mazalla ya ce izakhtalaku in kuka take tsakanin alfariƙai ne runduna guda biyu to fa inna ma hiya takbiru kawai kabbara ne za a riƙai Allahu akbar kai kabbar al-harama kana fama yanzu aka sabke wuyan kafuri kuma kana karanta suratul fatiha Allahu akbar a zuciyarka kai alaman cewa kai ne kai ruku'i shi ne ce izakhtalaku fa innama huwa takbiru kabbara ce wal isharatu bir ra'si da nuni da zaka rika yi da kanka Allahu akbar rukui wannan ishara kana yin ta kuma shikenan yanzu ka shiga kana cikin rukui kuma kana sabta wuyan kawai idan sallah ba ta saraya ba akan haƙƙin waɗannan mutanen da suke yaƙi litakuna kalimatullahi hiya al-ulya ina ga mu wanda muke zama banza kuma al'amarin da ya shahi jihadi jihadi musulunci ne musulunci ne addini ya zo da shi ko ba wanda ya huda shi saboda babu abin da yau yammacin duniya ba sa so su ji kamar kalmar jihadi mazala ke cewa daga kumbar jihadi to illa sallallahu alaihi wa'aduwa Allah sai ya ɗora maƙiyanku Allah sai ya ɗora su a samanku sai zama to ba ku da wani tasiri banda walakantar da ku da kaskantar da ku da tozartar da ku da cin mutuncin ku ku musulman da cin mutuncin musuluncin ba abin da ake yi da haka suke ba da bayanin cewa akwai mushaf jadi wani ƙur'ani wadda amurka ta yi kuma ta cire wasu ayoyi wanda ake ga cewa wannan ayoyi sun fiye zahiri wasu surori irin surorin da ba sa ga maciji da kamuni mai amfanin kahuri surat tauba tana ɗaya daga cikin surori wanda ta yi kace-kace da mutumin da yake kahuri har ko muna kai sura ko bismillah ba tana kawai in ka ce a uzubillahi na shaitan rajim kawai sai ka fara bara'atun min Allah wa rasulihi bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ayoyi ne wanda suke nuna ba alaƙa tsakanin mutum mai imani da kafiri haka ne kuma shine can gaba Allah ke cewa la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum kahuri idan ta hako ku da shi to la yarqubun ba sa da ba sa daga kawa ba sa sassabci ba sa duba dangantaka in dai aqida ta sha banban to an gane shine wanda Allah ke ta al-kufru milla wahida kafirci tafarki ne guda yanzu ka duba burma wani irin nau'in bala'in azaba ne ba a musu ba kuma duk wata kungiya ta duniya tana ji tana gani amma kowa ya yi gum sai da aka gama abin da ake so a yi tuka aka fara magana idan ka ga wasu fotuna da wasu bidiyo ka musa kalluwa saboda mai layar kubu na fi mu'minin illan wala zimma yurduna kun bi afuwahim za su rika muku daɗin baki da magana mai daɗi a haɗa kan jama'a a zauna lahiya ko munazzamatu umul muttahida ko min ahdafiha nashru salam fil alam ƙungiyar duniya ta majalisar ɗinkin duniya duniya ta zauna lafiya daga cikin ayyuka manuhohi da suka sa aka yi ta akwai ya za a ya haɗa zaman lafiya a cikin duniya suna ji suna gani waɗanda mutane sai aka gama walaƙanci na duniya ba irin wanda ba musu ba ka duba muna cikin ventinin circle ana ƙarnin da ake ga kowa ya waye duniya ta zamanto a wuri guda kamar a tafin hannunka amma aka yi duk abin da aka yi sai aka kammala komi ko aka fara magana to shi kahuri ko a yau ya samu dama ba zai barka ba kai lumfashi kuma yau in ka duba da ahdath ahdathud duniya kamar abubuwan da suke faruwa a cikin duniya ka to kam kawai kamar kan ne guda biyu wanda musulmi ne wanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi na ba kawai kaidi da makirci akan musulunci da musulmai shine abin da ake a duniya ba wani abin da ake yi shi duk wani wasa da za a yi da wani tsari da za a yi saboda galibin abubuwa ana yin su a matsayin kamar wata tiyatar ko film da ake yi sai a rika wasu abubuwa ba za ka iya gane ina ka dosa ba shi kuma tsari ne an rage an tsara shi an rasa ma shi an ajiye shi kawai bi ne ake ƙasa kaza ki kaza ƙasa kaza ki kaza ƙasa kaza ki kaza a tada hankali a yi hayaniya a yi wane ne duka ya za a yi dai musulmcin nan da musulmi suke takama da shi da mutuwa mace ai hatta da matsalar da muke fama da ita a yanzu rishin karanta musulunci duka ya daga cikin kaidin yammacin duniya saboda zaunonsu afirka da yin mulkin mallaka daga cikin ababen da aka rakkaza aka ba mahimmanci yanzu misali ka duba ka ɗauki tarihin nijar duk wani wani galibi wanda suka tsaya suka tirjiya gaban tura mulkin mallaka suwaye malumai ne malumai ne hadda makahi a cikinsu nan wajen doso hadda makahi malumai ne saboda su malumai sun karanta layar kubu na fi mu'minin illan wala zimma haka nan ne kuma to yanzu musulunci an san bayan da za a ce nihaiyar ai ilga'in nizamin musulunci ko kuma addinin musulunci a saman doron duniya to amma yaya za a yi ku zama musulmi ismun bila musamma sunan ku musulmi amma aikin ku ba na musulmi bane ba ƙarya cin amana yaudara in ka je gidajen giya suwa a cike musulmai gidajen da ake aikin fasikanci na lalaci suwa suke yi musulmai duk wani abin da ka sani yaudara ha'inci saba saba alƙawali rishin cika aiki rishin cika lokaci da sauransu suwa suke yi musulmi kuma hudda ce hanya ce fulan ne aka yi ku zama to musulmi a suna sunan ku musulmi amma ko musuluncin babu shi duk mutumin da ya karanta tarihin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin yadda suka yi gwagwarmaya wajen tsayar da addinin Allah da koyon addinin Allah idan ka zo a yau sai ka ga musan ba haka nan bane ba mutane guda biyu za su yi alƙawari in suka tashi da sahi ɗaya ya zo wajen manzon Allah ya ɗauki ilimi ɗaya ta kasuwa wanda ya ta kasuwan nan idan marici sai aka komo gida za a raba abin da aka sai samu da kasuwan a raba ake shi wanda ya zo wajen mazalla ya ɗauki rabi shi wanda ya je kaso ya ɗauki rabi ilimin da shi kuma wanda ya zo ya samu a wajen mazalla ya karantar da shi ɗaya wanda ta yi kasuwa mu a haka muke za ka samu ta yana rayuwa a shekara bai da minti talatin da zai koyi addini a shekara kawai rayuwa yake me yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wasafta dan adam da dabba saboda in dai babu musuluncin da to dan adam da dabba musu da bambanci daga idan da zaka rika sauraron matsaloli na zamantakewa a tsakanin mu musulmi wallahi idan ka ji wani abu ko jewa akai kare ba zai ci ba saboda ba mu karanci musuluncin ko ba mu san musuluncin ba to kuma wannan shine hanyar da aka dora mu asama kuma haka haka ake so mu kai yanzu kai mukarana ka duba makarantu da muke da na koyon addini da makarantu da muke da na boko waɗanne aka fara yi makarantun addini shugabanni sarakai na da in za su yi wasiƙa da harshen larabci ake rubutawa saboda saƙafa islamiyya ne kircir ne na musulunci yanzu ha babu usman bin fodiyo lokacin da ya ta'asisin wannan daular usmaniya daular daular usmaniya ta sokoto in aka ce sarki ne kai to kai ne limamin masallacinka kai za ka yi hamsu lawat kai za ka ja sallar juma'a a yau sarakan ma haka suke sarki za ka samu bai san bihi ba zo in kashe kan larabci bai sani ba an sabke mu daga tsarin da muke tafiya a sama waɗannan makarantun sai suka zamanto basu da kima a idan malaman da suke karantar da makarantai da ɗaliban da suke karantar da makarantai da uwayen yaran da ake karantarwa mun ji tsoron Allah za ka ɗauki ɗanka ka kai lakwali za ka yi kilo biyar kana tafiya a saman moto ko a saman mota baka jin wahala daga nan za ka rubuta ɗanka ya yi lakwal a wuri mai nisa bakan abin da za ka kai shi a kwamfutar ka zuwa amma karatun addini ba sai ce wuri ya yi nisa shi kuma shi ne aikinka ne kaka duniya wancan nafila ne ba ce karkai ba ka yi amma dai ka sa a ka kwana da sanin cewa wannan nafila ne shi wannan abin da baka son shi ne farilla in ka isko makarar a bige malaman a jirkice yaran a gigice ba wani abu ɗaya da ke ta yi normal yanzu da haka za mu bota ma Allah anya za mu kai za mu samu amsar za mu ba Allah idan muka ta sama wannan tsarin da muke ta a yau bal tu kalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya kawai rayuwa muka sa gaba kamar mun zo duniya don mu dawama ko ba ma ɗaukar izina ga wanda suke tahiya gawa da ya zo ya tara ya yi duk abin da zai ya koma ga Allah yana can cikin ƙasa a yanzu babu labarin shi ya tahi an ƙare ba zai dawo ba aikin da ya yi nan a gidan duniya shi ne abin da zai taimaka mashi to wannan aikin baka kyauta tashi ya kyau ba sallah baka iya zuwa ka zauna ka koyi sallah kuma kai musulmi ne an islam ina musulunci yake mafi Allah kiyaye shi dai jihadin musulunci ne to kuma jihadi Allah ba rikici bane ba ba rikici bane ba yau kai ka ga ana wani abu kace kai bari kai kukun kura ka shiga a idan kuma kai haka Allah ka sa mu addini jihadi ana yin shi karkashin daula islamiyya karkashin jagoranci akwai shuru ka'idodi da malamai suka ajiye daidai ƙur'ani da hadisi wanda sai sun tabbata da kuma ake jihadi ba rikici ba irin wanda za ka gani daga nan zuwa can a irin wani lokacin da muke rayuwa a cikin shi to shi ne manzala a laikata izakhtalaku fa inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra'si idan makamai suka aka taku tsakanin kahurai da masu imani abinda za a yi amfani da shi shine at-takbir kabbara da nuni da kai kenan sallah ta farilla ana iya yin ta a saman abin hawa a cikin halin tsoro kadai a cikin halin zaman lahiya dole sai ka sabko amma in sallar nafila ce zaka iya yin ta a saman abin hawanka kamar da hadisai sun tabbata akan haka maliki cewa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ya kasance annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma bainal mashriq wal maghrib qibla abin da ke tsakanin mahudar rana da mafaɗanta alƙibla ne wa ƙala jabiru radiyallahu anhu jabir allah ƙarar da a gare shi yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi masiratin ausariyatin jabir yake cewa mun kasance tare da annabi muhammad tsira da amince allah su tabbata a gare shi a cikin wata tahiya ko kuma a cikin wani dan kankanin yaƙi shine sariya wanda ba a yi shelan gangamin kowa da kowa ya fito ba sariya musulunci bai samu ɗaukaka ba da izza da buwaya sai da suka yi jihadi da aka zo aka gwamza a badar daga lokacin ƙurishawa sun a su tafayi aka zo aka ƙara haɗuwa a badar aka yi kankankan aka yi 50-50 ba a ce an ci nasara ko ba a ce an ci nasara a kansu da aka zo aka yi handar ahzab aka tattaro duk wani balarabe na yankin hijaz da duk wani bayahude suka haɗa ƙarfi da ƙarfi za a zo a ma madinar da musulman suke cikin ta zama guda da suka zo wannan abin bai yi ba manzalla ya ce daga yau ba sa ƙara kawo mana hadisi da mu iske su inda zama suka irin namu yaya to kaga musulunci shi komai a addinin ciya da tsari kuma abinda musulunci zo da shi a yau baka iya kawai haka nan ka ci abinci ka ci shinkawa ka miƙe kafa ka ci abamu kaza cikin musulunci bai yi ba jihadi na addini ne tun da gashi nan ma jabir abin da ke bada labari sariya sun huta cikin wani ƙwariya ƙwariyar yaƙi da shi da mazala sallallahu alaihi sallama ya ce fa'aswa na gaimun sai lillimi ya same mu bi ma'ana sai hadari hadari sama dai ta ɗauki duhu alamar hadari ya ce fata harraina wa talafna fil qibla sai muka yi kirdado fataharraina sai muka yi kirdado waqtalafna fil qibla sai muka samu sabani wajen ina alqibla take misali mutum goma ne sun tafi wuri kaza sai kuma hadari yazo sai suka kasa gane ina ne gabas a mutum biyar mutum biyu daga cikin suna ga nan nan ne gabas mutum biyu suna ga nan ne mutum biyu suna ga nan ne wasu suna ga nan ne shine fataharraina waqtalafna sai muka yi sabani fil qibla a cikin alqibla fa salla kullu rajulin minna ala hida sai kowane ɗaya daga cikinmu sai ya yi sallar shi a yadda ya nutsu cewa nan ne gabas kenan ko yau kuka tafi wani waje sai aka samu saɓanin ina ce gabas kai kowa kan shi ya juya wani na ganin ce nan kake gabas ce babu kuma mutumar za a iya tambaya ku duba nan kai ka duba nan in kai sallah shi kuma wani na ganin ce kuma ita yin a cikin zuciyar shi duba nan ya sallah haka suka yi واختلفنا في القبلة هو سيسل شيئين بكيغني فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم ديك تشوى سي كون دي ديك تكيمو idan ya salla ya kare sai ya wani kurtu ya alama kenan ga inda na huskanta ne salla dillim ya hadari ya zo kuma alaman cewa da duhu ya shiga saboda idan muka wayi gari ko kuma idan duniya ta kwaranye sai kowa ya gane a ina ne ya sallah mun yi daidai ko mun daidai ba falamma asbahna nazarnahu suna sahiya tana yi sai kowa ya duba inda ya sallah sai yake cewa fa idza nahnu sallaina ala ghayri qibla ashe gaba ɗayan mu ba wanda ya sallah alqibla wasu kalli arewa wasu kalli kusu wasu kalli yamma ba wanda suka kalli gabas ne fadakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ambatawa manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi haka cewa ga abin da ya faru mun yi sabani gabas ta rikice mana alqibla ta rikice mana sai kowa ya dubi inda yake ga nan ce gabas sai sallah a wannan wajen Jabir sai yake cewa falam ya amurna bil i'ada manzon Allah bai umurce mu cewa wannan sallar mu sake ta waƙala sai mazan lake cewa ƙad ajza'at salatukum sallaku ta wadatar duk da cewa sun yi ta ba a sani ba a saman ba alƙibla ba kenan a yau in ka rikice ka tafi wata anguwa ko wani gari ba wanda za ka iya tambaya a lokacin sai kai sallah kana kallon yamma ka ƙare sallah da ka fito sai ka ga wani ɗan gari na sallah shi kuma ya kalli gabas yana kammala kace to wane ina ce gabas sai ce aina ne gabas kai kuma yamma kalla kai sallah sallah da zaka sake ta a me dalili ga su sun yi sallah manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sallar ku tayi babu zancen ku saki kenan idan ka sallaci sallah ba a saman alqibla ba a rishin a cikin halin rishin sani kai sallaka ka kare sallaka ta yi wannan abin da hadisi ke karantar da mu kenan hadisi na ƙarshe wanda za mu tsaya akan shi akan abin da ya shahi alƙibla malik ta wa kana sallallahu alaihi wa sallama nahwa nahwa baitul maqdis ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yusalli yana yin sallah yana mai dubin masallacin kudus wal ka'batu bayna yadayhi kuma ka'aba tana gaba gare shi kenan ga ka'aba yana huskantanta amma niyyar shi huskanta ina ne masallacin kudus kenan a kotik a inda ya tsaya kenan da ka'abar da masallacin kudus din duka kamar ittijahi ɗaya gare su qabla an tanzila kahin a sabkar mishi da wannan ayar qad nara taqalluba wajhika fis sama haqiqa Allah yake cewa mun ga taqalluba kai kawon huskanka fis sama'i a sama Allah ce falan walliyannaka za mu fuskantar da kai qiblatan wata alqibla tardaha wadda zuciyarka ta hinutsuwa da ita da haka daga yau fa walli wajhaka shaqqal masjidil haram idan za ka yi sallah ka fuskantar da fuskarka daidai masallaci mai harama shi ne masallacin masallaci harami na makka ka kalli ka'aba malika cewa falamma nazalat lokacin da wannan aya ta safka istaqbalal ka'aba sai manzon Allah fuskanci ka'aba ya fuskanci kaba ko yake cafa baina ma nasu sai kuma ga can wasu mutane su kuma bi quba a wata anguwa daban ko wani gehen garin madina ana kiran da su wajen suna masallacin quba su kuma fi salatin subhi suna cikin sallar asuba suna kallon baitul maqdis ba san ba cewa an sauya me an sauya alqibla yake cewa iz ja'ahum atin sai ga wani mai zawwa ya zo musu wani dan aike فقال سيكي تشوى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن سبكر مش أتكين درنجيا القرآن kaga aya ɗaya ce aka saukar mashi amma ya ce mi qur'anun aya ɗaya na kiranta da suna alqur'ani wa qad umira an yastaqbila alka'bata kuma an umurce shi a cikin ayar ya fuskanci ka'aba kenan ya fasa fuskantar baitul maqdis sai wani dan shile yake cewa ala ku saurara suna cikin sallah fastaqbiluha ku fuskance ta ku fuskance ka'aba sai mali sai yake cewa wa kanat wujuhuhum ila sham huskan su tana kallon kasar sham kenan suna kallon baitul maqdis fastadaru kai tsaye sai suka juya suka fuskanci ka'aba wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim alqibla shi ma limamin su ya juya tare da su har suka fuskanci ina su suka fuskanci alqibla to anan kai ne kana baka san waje ba ka zo kana sallah baka fuskanci alqibla ba kai ka amma ne yamman nan ita ce alqibla kana cikin sallah sai wani shigo dan gari ce ab wani ai ba nan ne alqibla sai ka yi sai ka juya sai ka juya kai tsaye ka juyo daga yamman da kake kallo sai ka kalli gabas sai ka yi sallaka kuma babu wata ƙabli ko ba ji sallaka ta yi dalili akan haka wannan hadisi kaga suna huskantar baitul maqdis sai aka musu bayanin cewa ga inda alƙibla take daga yanzu sai suka juya da liman inda mamun gaba ɗaya suka juya suka huskanci baitul maqdis suka huskanci ka'aba kenan maimakon baitul maqdis wannan shine takaitaccen bayani akan akan huskantar alqibla kenan a sallah ta farilla huskantar alqibla dole ne sai dai a hali na ne hali tsoro in a cikin hali tsoro ne hali na yaki to wannan kawai at-takbir wal isharatu bir ra's amma a zama na salim alim baya halatta a gare ka idan za ka yi sallah ta farilla ka fuskanci wani waje wajibi ne ka fuskanci ka'aba ka fuskanci alƙibla abu na biyu idan ya zamanto kana sallah ka kuskure wa alƙibla ka yi sallah ka gama sai ka ce maka wani ai ba nan bane alƙibla na ce alƙibla to wannan sallar ta sha in kuma kana cikin sallar ne to inda aka ce maka nan da alƙibla sai ka juya kai tsaye sai ka fuskanci wannan wani kuma ka ci gaba da sallar ka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك كان ان شاء الله وساتي ذا بجي يدا اكي تسيوا اشي صلاه